يذكروا الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يقوى مسلمين مجزء الله سبحانه وتعالى musani Allah subhanahu wataala ya kawo mu wannan duniya don mu shi ibada sannan kuma a cikin wannan ibada yana jarabta mu da abubuwa kala kala idan ka samu Allah ya baka idan ka rasa tawfiki ne daga Allah sai ka koma ajaban li amrul mu'min annabi yace ina al'ajabi da al'amrul mu'min dukkan al'amarin shi alheri ne a gare shi idan abu na alheri ya same shi sai ya gode ma Allah wannan shi ne mishi alheri idan sharri ya same shi sai ya koma ga Allah wannan shi ya fi alheri annabi ya ce wannan abu baya zaman kawa kuma sai ga mu'mini da ƴan uwan musulmi mu yi aiki mu koma ga Allah mu yi aiki saboda tsoron wata rana wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace ta da sunaye kala kala wata rana wanda za mu koma ga Allah Allah yake ce mana a wannan rana wasu huskoki sun zama a kusan kamtarira bakin kirin ba ta so ka gani da bakin kirin da dabalan ido kuma Allah ya bayyana su suna haske suna annuri haka a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yace yawm la yanfa'u malun wala banun ana ce wanda wata dukiya da diyar da ta tara ba su ma amfanin komi illa man ata Allah bi qalbin salim sai wanda ya zo ma Allah da zuciya kubutatta kubutatta daga dukkan aibi kubutatta daga hasada kubutatta daga manamuci kubutatta daga keda da keda da ananiya ko da yaushe ba mu imanin ka baya shiga sai ka so ma dan uwanka abin da kake so ma kanka duk cikin al'umma idan aka samu munafukai aka samu barayi aka samu waɗanda ba su so a ci gaba aka samu masu so su gama wane da wane wannan al'umma ba su tafiya daidai ya kamata duk su duka samu mu keɓance su domin amradul qulub cututtuka na zuciya musiba ce wanda take ta ce da Allah ta lamu lafiya Allah ya ce mana yau mata jin kullu nafsi ma amila min khairin ma'ara rana ce wanda kowace rai za ta ga abin da ta aikata na alheri ga tana kashi na gabanta wa ma amila min su haka abin da ta aikata na sharri za ta ga tana hulu da man tsakanin su da nisa mai nisa rana ce wanda zama za ta tsatsage zama tsatsage mala'iku su sauko rana ce wanda azzalimi zai dinga ci da dan yatsa shi wasu malamai suka ce zai dinga cinye yatsa shi saboda auki yin aikin kirki yau mata rauna har ta zaɓi kullum mutu a cikin amma a sa'ad rana ce da za ta ga duk wata mai remo ta yadda abu ne nan ta ba sun mutum ba tabbata ce sun fice fice ce yaro a yanzu ko ɗan akuya ta ke daga kafa akuya ne ya sha nono ranar ta kawo bintin kauta bai mace ta gurta bar ɗan da kowa kowa wanda aka ba wani yanzu ya tsere ya bar shi wata da kullu za ta hamle kullaha wani duk wani abu wanda yake a kan ka za ka wasu kasa wannan duk ta kullu abu ne ke cikin ta annabi Allah yake za ka ga mutane suna su suna maye ko ma hum su fara ba su bane ba a bakiya ba suka sha walakin na azaba Allah shidi azaba ce ta Allah ne sirri a wannan rana a wata sura Allah yana ce mata ranar kwamfa ranar firgita ranar da take firgita suka san mutane kuma domin turul mawuyin akai ranar da mutum zai guje ba ɗan uwan shi da jini jinin kan a nan duniya kana iya ba da jininka ka kare ɗan uwanka da jini amma wannan rana ta gudu bintin kan gudu wanda ba da awa ka sai ka bar shi ka gudu ka bar uwanka ka gudu ka bar babanka ku duba soyayya da ke da kwai tsakanin mutum da kwai shi ka kaddara ga kanan uwanka tana kiran ka sai ne ka barka wani irin kundici ne a wannan rana la ilaha illallah wa sahibatihi wa bani ka kudu bintin kau ka bar matarka ka kudu bintin kau ka bar iyanka iyanka wanda kake so ka je gida sun san sana mai nasu suna wasa kana jin daɗi a wannan ranar ta kanka kake annabi Allah ya ce ne kullum da bintin ku yawma idin sha'ani kowane mutum a wannan ranar wani al'amarin shi cin ya daɗe shi saboda haka ya ɗan kwa musulmi mutane sun kasu kaso da dama dangane da tattalin wannan wannan rana saboda ita rai an san da san shawa an san da san abubuwa da daɗi an san da kasulanci rai ba ta so ta yi ibada duk abun aka ce na ibada ne za ka ga shi yana raya maka kar ka yi shi da kyau kar ka yi shi kwarai ka tashi kawai ka bubuga ka yi rai an san da wannan amma Allah subhanahu wa ta'ala yana mana gargadi iya cewa mu tabbata mu tabbata wa abun rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta kama ubangijinka ka yi hakuri shakka zaka ga wani mutum yana ibada imanin shi ya karu domin imani yana karuwa yana rabuwa yazid bi ziyadati al-amal wa yanqus bi nuqsani yana karuwa da karuwa ayyuki yana rabuwa da rabuwa ayyuki wani bi zaka ga kasala ta kama ka shi dan ya danne ka in ba ka sa ba a wani lokacin ka tafi magana ta tsare wal iyad billah mutane sun ka suka so biyu daga cikin su akwai wanda suka yadda duniya suka mata saki uku sun san ba gidan zama bane ba na mumuni sun san duk abin da ya zo kwanin ne mai hucewa ne ba za su taɓa ɓata ransu ba akan abin da suka rasa kuma ba za su yi girman kai ba akan abin da Allah ya ba su idan aka sa su shugabannu za su zauna da jama'a idan aka zama su ne suke ake mallakar su za su yi biyayya mutane ne wanda rayuwa ba su taɓa tada masa hankali ba bari ne abin da ke gurin ubangiji shi yake tada masa hankali Allah inna sin akallahi galiya ku sani abin sai da wannan na Allah in ji annabi yace wallahi bai tsada ne ala inna sin akallah aljanna abin sai da wannan na Allah shine aljanna a bisa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu ya tarbiyyatar da sahabbai akan tabbata akan addinin Allah kada ka kuskura wani abu jirgi zaka tafi da baya abin da kake yi kai matukar kokarin rike shi ka bi shi ka bi shi ka bi shi kada ka kasa har sai mutuwa ta zo maka ya ba mu labari hadisi daga al-hakim yake cewa an zaid bin sabit daga zaid bin sabit radiyallahu anhu ya Allah ta tabbata a gare shi ce wata rana annabi ya aike ni bayan an yi yaki uhud kun san yaki uhud shi ne yaki da biyu a cikin manyan yakuna wanda aka kada da musu domin sun saba al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya aike ni ya ce in je in duba cikin matattu ko kuma wanda aka shi ma ciwo in ne musa da bin rabi ya ce na tafi annabi ya ce in ka je ka gaida shi ka ce ina gaida shi sannan kuma ka ce yaya kake shi a yanzu ya ce na tafi zai biya ta hibir sabit ya ce dubawa cikin matattu sai ga shi ya tsinka yi sa'ad bin rabi ya ce kusan gugu ya kai saba'in a cikin shi da suka da shiwa da wani takobi ga shi nan ina amfasa bin akhira yana fitar rai ya ce mishi annabi ya ce in gaida ka kuma ya ce in tambaye ka ya kake shi a yanzu sa'ad yake cewa ka ce ina gaida annabi kuma wallahi yanzu a yanzu ina jin kamshin aljanna saboda dangana da yayi akan har ya ida yace ka ce ma yan uwana al'ansar wallahi ba ku da uzuri wurin Allah in har ɗayan ku aka kashe annabi ɗayan ku yana da rai ba ku da uzuri wurin Allah in an kuka yanzu aka kashe annabi ɗayan ku yana gare kun ga anan sa'ad bin ne ba mu da ya ba mu da bai ba wasiya bi ce ce bai ba wasiya da dukiya bai ba wasiya da gida bai ba wasiya da wasu dukiya ta darbe da sauransu amma hannun shi da'awa kira zuwa ga Allah hannun shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan ya ma ɗan uwan shi al-ansar addu'a ya musu wasiya kada su kuskura su yi rauni akan asabar ya ɗan uwa musulmi ɗaya mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kalmi rabbi mu tashi ga Allah subhanahu wa ta'ala yayyan abin da Allah yake so a bauta ta mushi shi shine sallolin nan abin da aka bar lantawa kada ka kuskura ka kasance a masallacin unguwa an yi kiran sallah an yi halar sallah an yi gaugawa zuwa sallah kana kuntu a gidan shi sallar farilla annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ya ce bawa na bai taɓa kusanta ba da amana abu wanda ya fi soyuwa a gare ni in ji Allah tamkar abin da na farin da su wannan zaruri na farin sannan kuma kada a wance na sabbirori domin nafila ita ke ɗauka darajar ka zuwa ga Allah ta samu daraja mai tsanani yawa idan sun shiga masallaci ko aka da ji nafila yawa an tashi daga masallaci ko aka da ji nafila akwai nafin fulolin da in ka tsare ta a wuni Allah ya yi alƙawarin zai gina ma gida a cikin aljanna sallolin da ra'ayi ka tashi da addu'o'i addu'o'i wanda suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kamar wata rana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci yace wallahi nafsu mu nafsi bi yadi ina rantsuwa da wanda raina take hannun shi shin annabi sai ya rantsuwa za mu rada da da baga da shi ba sai ya rantse ba da huwa sadiqul masduq shi ne gaskiya ne a wurin sarrafa annabi yace wata addu'a babu musulmin da zai roki ubangiji da ita zuciyar shi ta karaya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa shi iya kuɗin wannan magana sai wani bala a koyi shi ko masallaci ya tambaya akan musulunci ya tambaya akan hukunce-hukuncen musulunci har aka yi sha har aka wayar har kowa ya yi shi wata rana bayan annabi ya rasu abubakar ya hau khalifa ya rasu umar ya hau khalifa sa'adu cikin masallaci a wani lokaci shi ko sa'ad ibn abi waqas amri min hali min anni abu da ake cewa hali gon kuwa ko kana kuwa ya yi sallama ya yi tahiyatul masjid sai ya ma Usman ibn Affan zunurai wanda a duniya ana guda biyu sai mai sallama Usman bai amsa ba ya mai sallama bai amsa ba sai ya wuce shi sa'ad sai da ruwan amirul mu'minin Umar bin Khattab yace awa hadatha bil Islam shay sun wani abu ake a cikin musulunci ana ma mutum sallama baya amsawa amirul mu'minin yace a kira Usman aka kira Usman yace yaya halin annabi zai maka sallama ka ji ba da amsa yace ya rasul ya ya ya abin mun zai mun sallama yace na maka sallama yace maka mun sallama ya tuna yace eh na ganka amma na shiga tu wani abu yana bata mu hankali zuciya ta tana ku inji yace ya ya ya ya kuma ne ne yake sallama yace kuna tunai wata ya rasulullah sai da rantsi da Allah yace atta'ash ma da'a biha muslimun qad illa istijaba babu musulmin da zai yi addu'a da ita sai Allah ya bashi amsa kamun ya wade mu addu'a sai ya ta wala da ya shigo da tambaya hukunce hukunce addini har aka wace aka ce ku yi ci wannan abu ne ke tunawa wace addu'a ce wa sa'ad bin abi waqas ya ce Umar ya ce ni ma ina tunanin wannan wata ran wace addu'a ce wannan wace annabi sai da ya rusuwa ya faɗi mana ita sa'ad bin abi waqas ya ce ni zan ga yawa ko wace addu'a lokacin da aka ida da gaugawa ta mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam musulma da gaugawa na ba annabi ya shiga gida na kuka mai yau nace ya rasulullah ya ma aike ga Allah kai ran suwa da Allah wace addu'a ce wannan yace mishi ya ya tahallul abi wa qad addu'a ce lokacin da aka yi ta sai wani girgiza sama da girgiza mala'iku suka jita suka ce sautul ma'ruf من رجل معروف في مكان غير معروف murya nuna daga wani mutum sananne amma daga wani kudi wanda ba a sani na ba hadda ɗan uwana yake dan nun ya yi ta a cikin cikin kimi cikin zulmatin salata duhu uku ga duhu dare ga duhu ruwa ga duhu cikin cikin kimi yace la ilaha illa an subhanaka inni kuntu minaz zalimin ka tashi da dare kai salloli a wanda yake baka ka yawaita wannan ada ka roƙi ubangiji a wanda da kai shirya ya shirya da kai tabbata akan addini ya tabbatar da kai kun yi kake so ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ala sallu wa sallimu rahimakumullah ala abdillahi wa rasulihi muhammad كما أمركم بذلك ربكم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى إلى وعلى الله إلى أصحاب نبيك محمد أجمعين وعلى تابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأمن حول الدين وجعل هذا بلدنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين وآمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في أحد من خافك واتقاك يا رب العالمين واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله عظيما جليلا يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم